أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin inda malam yake mana bayani akan shubuhohi da mulhidai suke yadawa daga cikin mutasawifa da mubtadi'a المحترقون فيها والداعون إليها daga cikin abin da suke cewa in mutum ya faɗi kalmar shahada ba a fidda shi daga musulunci da abin da zai aikata wannan shine mafhumin maganarsu wannan murji'anci ne to malam ya kawo hujjoji ya kawo qadiyya ta munafukai a ainihin tabuka da kuma wato ainihin hadisin abu waqidin laifi da ke cikin turmidi muna cikin lamba a shafi na arba'in inda muka kwana ba mu ƙare karanta waccan lamba ba inda ya ce fa'ida ya ce lil'ulama'i fi tafsiri hadha al-hadithi qawlan hadisin kultum wallahi kama qalat banu isra'ila li Musa malamai suna da ra'ayi biyu gurin fassara wannan hadisin da wajjaha tashbihin da annabi sallallahu alaihi wasallam maganar hudatha wa ahadin bi islam da ainihin magana ta banu isra'ila al-awwal تفسيري نفرق أنهم إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهة المشركين في تعليق أسلحتهم على شجرة كأي أبن سكنيمة daga annabi sallama shine ya yarje musu su kamanceceniya da mushrikai a gurin rataya makamansu jikin bishiya ba suna nufin kwaikwayon i'tiqadin mushrikai ba na tabarruki da suke yi da wannan ita mujarradin zahirin aikin cewa su dinga rataya takubbansu da makamansu a jikin wani ice kamar yadda mushrikai suke ratayawa ba tare da haɗuwa a manufa ba an gane wannan sai ce yattakhiduna hali zalika za su riƙi wannan icen ne kawai saboda haka ba wai don su kwaikwayo na wato abinda mushrikai suke itikadi ba wa mushabahatul kuffari manhiyun anha shi ko kamanceceniya da arna an hana yin shi khalaful yahuda khalaful nasara khalaful majusa khalaful mushrikin wanda hadisai suka zo akan haka ku saba musu to kaga an hana waliza aghlaza alaihi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausasa musu harshe وعلى هذا حمل الشاطبي الحديث أبسا ونن ما هنجا الإمام الشاطبي صاحب الموافقات كينا يدور ونن حديثي وكذا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أكن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمهم الله التكلتا في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم wannan fassara ta farko kuma muwajjaha ce gaya sai ce athani ra'ayi na biyu annahum talabu shajaratan ya'kufuna hawlaha wa yatabarrakuna biha kama yaf'alu al-mushrikun lalle sun nemi annabi ya yarje musu su riki wata itaciya da za su dinga dukufa al-ukuf ta'ani luzumu al-makan lil ibada luzumu makanin ma li niyyati al'ibada يعكفون على أصنام لهم يعني ماكثون عندها يعبدونها ويت أنهم واتو سنا نيمان بقاتنسو يطلبون حوائجهم عندها ذاك العكوف واتو زمان إبادة ظاهري أبن دسكا نيمان ويتبركون بها سجنجا نيمان البركة كما يفعل المشركون كما عند مشركي سكي kuma kamar yadda bakakin 'yan bidi'a suke yi a yanzu a jikin kaburburan waliyansu social media ta tona asirinsu an gane wannan wahada shirkun akbar wannan ku shirka ce mai girma mafi girma wa alaihi jara kalamu shaikhi huna a wannan ma'anan ne zancen malam ya gudana cewa abinda suka nema ita asalin shirkan ne خلافا لما قرره في كتاب التوحيد من أنه شرك أصغر sabanin abin da ya tabbatar cikin kitabu tauhid wanda shine littafin mu na gaba insha Allah a cewa shirka ce karama suka nema anan kuma sai ya bayyana babbace wa kadhabun al-qayyim fi ighathati al-lahfani haythu dhakara anna ittikhadha hadhihi ash-shajarati shajarati wal-ukufa hawlaha اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يدعونها هكذا ابن قيم الجوزية أتكل التافن إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان يا أم بتشيوا رقم ونن إتاتيا ددقفا دم بوتا متى أكيوا ينتا kamar an rike ta a matsayin abin bauta ne koma bayan Allah ma'a annahum la yad'una duk da cewa ba icen suke bauta mawa ba ba suna roƙon icen ya musu wani abu ba wa kaza sheikh suleiman ala sheikh bi taysir al aziz al hamid sharin kitab at tauhid shima cikin jikokin ibn abdul wahab shima abin da ya daura maganar kenan cewa a bisa zahirin abin da ake suka nema zahiri ne na shirka babba amma dai ai ba su aikata ba قال قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح المجيد الشيخ حامد الفقي ومحمد بن حامد الفقي لشين أسلم مؤسس أنصار السنة تمسر رسولا لسورانس يا رسول جماوة 1959 dubu ɗaya da ɗari alif ɗari tara da da hamsin da tara a kusan yanzu shekara saba'in da uku da rasuwar shi da sufi ne Allah taimake shi ya tuba ya dawo tafiya ta sunna yana da kurakurai wal kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala wahda an gane wannan Allah ya jigan shi ya karrara wannan a cikin ta'alikin da ya mawa fatihul mazid na abdurrahman ala sheikh shi ma sharhi ne na kitabu tauhid sai ya ce laisa ma talabuhu min ash-shirk al-asghar abinda suka nema wato yana ta'aqibi kan maganar ibnu abdul wahab abinda suka nema ba karamar shirka bace ba walau kana minhu lama ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadhira qawli bani isra'ila ja'al lana ilahan wa aqsama ala dhalik domin inda a ce yana cikin karamar shirka abinda suka nema da annabi bai sanya shi daidai da abin da banu isra'ila suka faɗa ba na ce ma annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha bal huwa min ash-shirk al-akbar a a wannan shirka ce babba kama anna ma talabahu banu isra'ila min al-akbar kamar yadda su ma abin da banu isra'ila suka nema babbar shirka ne وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بإسلام أم بالإسلام abinda dai ya sa kaɗai ba su kafirta ba saboda ba su jima da shiga musulunci ba da su banu isra'ila da suka faɗi magana an gane ko da su sahabban da suka faɗi wannan magana duka suna da uzuri na kasancewar su hudasa wa ahdin bi islam ina fata an gane wannan domin ba kuma yana lizumta dukkan banu isra'ila suka faɗi maganar ba kamar yadda ba dukkan sahabbai suka faɗi maganar ba dan faɗin abu waqidin laifi wa nahnu hudatha wa ahdin bil islam duk da cikin tafiyar ai akwai su abubakar misali akwai sahabbai waɗanda suke as-sabiqun al-awwaluna amma ba su suke wannan maganar ba to haka shi ma annabi Musa alaihi salam ba za a yi ba za a hankalta ba a ce annabi Yusha ne ya faɗi wannan magana ko annabi Harun ko wasu daga cikin wanda suka musulunta farko farkon wato da awashi daga cikin banu Isra'il ina fata an gane wanda suka musulunta daga baya bayan sun yi wannan tattaunawa da fir'auna gaskiya ta bayyana to an shiga addinin jama'a jama'a kamar yadda annabi sallama bayan fatahu makka Allah ya bashi nasara duniya ta gane yana kan gaskiya to nan fa qaba'il suka dinga zuwa dungurungum suna musulunta to waɗannan su ne hudasa wa ahadin bil islam to su ne suka nemi wannan abun ba wai dukkan sahabbai ba kamar yadda su ma ba dukkan banu isra'ila ba ina fata an gane bayani to da kaga wanda suke wannan magana daga bangaren banu isra'ila da bangaren sahabbai ba su jima cikin musulunci ba ballantana su fahimci dukkan usul na addinin addinin musulunci wannan yasa aka yi musu uzuri kalmar bata kafirta su ba amma saboda hadarin kalmar sai annabi ya yi gargadi saboda gaba sai annabi ya kausasa harshe saboda su kiyaye su san muhimmancin tauhidi da kuma hadarin shirka ina fata an gane wannan shine zancen da hamidul fiqi magana shi take bayuwa zuwa gare shi sai ke cewa wali annahum lam yaf'alu duk da haka ai ba su aikata ba ai niyyar aikata abu ba za a baka laifi ba akan aikata shi wani zai ce to ai sun furta to ai furtawan ta neman izini ne ko ba haka ba sai ba a ba su izinin ba kuma ba su yi ba haka ba a kama su da laifi ba kuma ita wannan shirka din ba shirka ce kauliya ba shirka ce fi'liya ana cikin aikin da ba za a baka zunubin aikata shi ba shi san da ka aikata shi Allahumma sai dai mutum ya kudurce ko da bai aikata ba din ya kudurce cewa ita wannan icen tana da wani amfani nata mai zaman kanshi da haka ya halatta a tabarruki to ko bai yi ba wannan ya kafurta ina fata an gane to amma ba zai hankaltu ba a ce sahabbai a wannan jinsin suke daga sun nema ne kadai ba tare da kudurcewa ba don su suna nan kan asalin asam'u wa ba'a kafin su kudurce abu sai sun ji umarni a kan shi shi sa suka nema dama asali mutumin da ke neman salama baya yin i'tiqadi qabla al-istidlal innama yastadillu qabla al-i'tiqad iska ce istadil qabla an ta'taqid la ta'taqid thumma tastadil fatadilla ka fara neman dalili kan ka kudurce abu a ranka kar ka kudurce abu daga baya ka nemi hujja to zaka bace halin yan bid'a kenan su sai sun kudurce halaccin abu ko haramcin shi idan suka ji kalubale ya yawa sannan sai su dinga laluban dalili da haka yanzu za su dinga tankwara nusus na aya da hadisi don ya dace da hawasu to sahabbai ba haka suke ba na fata an gane wannan to da haka ba su aikata ba lam yaf'alu ma talabuhu wa lam yaqdimu alayhi ba su ma tunkari aikata wannan abun ba bal sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a a tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi fa ta'ammal je ka lura da wannan wato nukuba din ina fata abun ya fito zancen shi ya kare ana sai fal'at رحمه الله يتي وهذا الذي رجحه الشيخ حامد من الفقه هو الصحيح الظاهر والله تعالى أعلم وأن أبن دا الشيخ حامد الفقه يرنجاير شيني إن قنتت يمغنا أظاهري ودى الله شيني ما في سنة جدي أما أبن دا يبينا سيسي انظر سعة رحمة رب العالمين للشيخ سيد الغباشي تدوب للتافن سعة رحمة رب العالمين في الرد على التكفير إيه للتافه سعة رحمة رب العالمين على الجهال والمخالفين لسن التافه أن هذا أنسوا تشيء السيد الغباشي السيد بن سعد الدين السيد بن سعد الدين الغباشي أنا تكن مصر إنا كوتا تزتن يناري بند الأبار الرسوشي ثم إنا قد دبو بيو لشاتر ما ناجوة خطبشي an gane ko wanda shekara uku da suka wuce a zuwa ta hukubar shi Allahu alam yana raye ko kuma ya yi wafati yana cikin masu wato ainihin kokartawa da jajircewa kan tsayawa kan manhajin salaf a kasar misra duk da irin tarnakin da ke cikin ƙasa aka ce maka wannan misiri ne kuma salafi ne ka jinjina mushi ya fata an gane so da daga 2011 nan to illa man rahimallah daga ce rabi'ul arabi musamman kasar misra a cikin yankunan larabawa sun shiga cikin haɗari na huruji ga shugabanni da sauransu da sauka akan manhaji na salaf su suna cikin wanda suka jajirce su muhammad bin ismail al-muqaddim su tal'ar shi mai ta'alikin nan su shi al-gubashi da ainihin sauransu suna nan allah ta'ala ya ƙara datar da su na'am to cikin wannan littafin nashi safa ta 22 da littafin fadlul ghani al-hamid safa ta 146 zuwa da tara na'am matashiyanmu lamba wannan ta ƙare ko inda za mu tashi shi ne walakin lilmushiriki na shubha shafi ƙasan shafi na arba'in cikin matin al'adu an ga gurin na بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ولكن للمشركين شبهة يقولون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك لم يكفر لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات ذات انواط كم لم يكفروا ce walakin sai dai bayan ya kawo wancan kissa sai ce lil mushriki na shubha mushrikai suna da wata shubha wadda yadulluna biha inda hadhihi al wanda suke yin hujja da ita a gurin a wannan kissa din wahiya annahum yaqulun cewa suke yi inna bani isra'ila lam yakfuru bidhalika ai banu isra'ila da suka nemi ilahan kamali ulaika ilah ai ba su kafirta ba to kadhalika alladhina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwar hakan nan sababbin musulman nan da suka nemi annabi ya sa musu itaciya da za su gangara ta yi makamansu dan ya furu ai ba su kafirta ba ta ji hawa ko cikin yawancin ai ba su kafirta ba daka shi ma dan yaji ya yi dawafi jikin kabarin ahmadul badawi ko ya yi dawafi a jikin kabarin abdulkadir jailani ko ya yi dawafi a jikin kabarin attijani ko al'inyasi ko wani daga cikin auliya'unsu ko nukaba'unsu ya ce to ai shi ma ba zai kafarta ba kaga kiyasi ne ma alfari wancan nema suka yi ba su yi ba kuma aka yi musu gargadi kuma suka kiyaye shi kuma wannan ya nema ya aikata an mai gargadi kuma ya yi girman kai kaga shi hujjoji sun matsayo a kan shi ina fata an gane kuma shi ba harifu ahadin bi islamin bane a musuluncin ma aka haife shi su wancan ba su jima da shiga musuluncin bane duba tarihinsu bayan wannan ƙabiyar ta faru akwai ɗaya daga cikinsu da ya je nemi za ta anuwa? babu tsayawa suka yi kan jadda ta tauhidi ta aqida ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta musulunci alhanif na'am
قال فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل, بل, بل العالم بل يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول أن قول الجاهل التوحيد
فهمناه فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشياطين
shaitan na'am ومكايد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبهه ع- فنب- فنبه.
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذي والذي تساءل النبي صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه لو لم يكن لو لم لو لم يكفر فإنه يغلب يغلب يغلظ يغلب عليه الكلام تغليبا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شبهة أخرى نعم يقول sanu bashi Allah ya ce faljawabu amsar da za a ba mutanen nan akan waccan shubuha cewa ai su banu Isra'ila da wa'ancan sabon ba su kafirta ba sai a ce inna bani Isra'ila lam yaf'al ai ba su ai- aikata abin da suka nema ba wa kadhalika alladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al su ma wanda suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su aikata ba a kasa sai ya ce ai lam yaf'alu ba'da nahyihi sallallahu alaihi wasallama wa illa fala farqa bayna talabi shirki wa fi'lihi ba su aikata abin da suka nema ba bayan annabi ya hana su in ba don haka ba ai da neman izinin aikata shirka da aikata ta duk babu bambanci in mutum ya yarda da ita shine bayanan da ɗazun nai ba su ƙudurce ba ne a zuciyarsu amma da mutum ya ƙudurce don shi imani a zuciya yake an gane ko da mutum ya ƙudurce a zuciya ko ya aikata ko bai aikata ba ya kafirta to don haka shine yace li anna talab al kufri wal azmi alayhi fil mustaqbal kufrun walau lam yaf'al domin neman aikata kafirci da yankewa a cikin zuci mutum ya kulla rai- ya kulla wato azma ba ma khawatir ba tunani ba ya riga ya yanke shawaran zai yi nan gaba to ya riga ya kafirta ko da bai aikata ba wa in kana fi'luhu ashad duk da aikatawa ta fi tsanani babu ko shakka an gane wannan ai to da su ba su riga sun kudurce ba tambayar da suke yi in ya halatta a shar'anta musu in bai halatta ba su da masu biyayya ne waqafuna ne inda kitabillah mafhum sai ce wala khilafa anna bani isra'ila law fa'alu dhalika babu ko sabani ai da banu isra'ila za su aikata wannan abin da suka tambayi annabi Musa la kafaru da sun kafirta وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ي... لا... لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا باب ساباني هل يوم وإن da suka tambayi annabi sallama da ba su mai biyayya ba suka nemo wata itan suka ci gaba da rataya makamansu don neman isti'ana da istighatha da tabarruki da wannan ice su kibin umarnin annabi sallama da sai sun kafirta to kawai wani ya ce kuma ai ba a masahaban annabi ladabi ba anan ai launi aka ce ko harful imtina'i ne lil imtina' in haka ne sai a ce ai Allah subhanahu wata'ala ma ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa in kana sallama la la yata'atta alaihi shirk hakan nan ga annabawa da yawa Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu yaf'alun ina fata an gane wannan qul law kana lillahi qul minna لكنت لكنت أول المؤمنين قل إن كان لله ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هذا لو حرف الامتناع امتناع تمنع وجود ال- يعني الفعل لامتناع الشر شرط بذي سامبه بذي يوبه التعليق بالمحال ولا يدخل الجنة حتى يلد الجمل في في سم الخياط haka ba zai wato raƙumi ba zai taɓa wucewa ta bakin allura ba to da ka shi ma kafiri ba zai taɓa shiga aljanna ba wanda ya mutu yana kafirci to irin wannan kadiyya ne inda sun aikata Allah da ma ya tsare su amma da za su aikata da za su kafirta rataye hukunci ne da muhal a haƙƙin waɗanda kamar su wa'incan sahabbai da Allah ta'ala ya riga ya tsare su an fahimci wannan ai to don haka da a ce ba su yi biyayya ba ai da sun kafarta ta ce wa hadha huwa al-matlub wannan shine abin da ake nema a kiyaye din walakin hadhihi al-qissa tufidu anna al-muslima bal al-alima wannan kissa na fa'idantar da lallai musulmi kai ba ma musulmi ba mu- malami ma da yake ya san addini qad yaqa'u fi anwa'in min ash-shirk la yadri anha yana iya fadawa cikin wasu nau'uka na shirka ba tare da ya san shirka ba ne duk da kasancewar shi mutumin kirki duk da kasancewar shi bawan Allah mai ilimi wa ma arafta shay'an maghabata anka ashiya'u al-ilmu bahrun la sahila lahu zai iya fadawa cikin shirka ba tare da ya sani ba فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان لك وأن قصة تنا فائدا تدم ميكرات التعلم أي تكرات بأدينا كما يند سيدنا عبد الله الإمام أحمد يتي من من علمي من المهد إلى اللحد تندق أمم قولوا هرزوا رام متوى بأين كيوا daga wannan na nuna mana mita karatu tufidu ta'allub wa taharruz da ta ka tsantsan mu kiyaye wa ma'rifata anna qawl al-jahil wannan na nuna mana cewa in ka ji jahili na cewa at-tauhid fahimnahu mu yanzu mun fahimci tauhidi ai musulmai ne mu mun yi kalmar shahada a koya mana tsarki da alwala kawai a daina magana kan tauhidi da shirka in ka ji mutum jahil ko mu ko ko ne ilimi bai kamata ya wannan magana ba wanda ya san tauhidin daidai gwargwado bai kamata ya wannan maganar ba don faɗi gare shi ya fi kowane ilimi faɗi kuma babu ilimin da aka takure kamar shi a yanzu wani ya gani ai tauhidi aka yi muhadara ɗaya kawai ya wadatar subhanallah haƙƙin Allah ta'ala ka ce ba shi da faɗi sai haƙƙin biyan bukata na bawali da tsarki shi ke da faɗi wannan akwai cin mutunci a ciki to da wannan magana in ka ji mutum yana yin ta yana nuni akan cewa hada min akbaril jahal ina cikin mafi girman jahilci hurdudin jahili wa makayidi shaitan kuma yana cikin tarkuna na shaitan tarko ne shaitan ya kafa wa mutum kaje yana faɗin wannan magana so yake ya halaka shi wa tufiru aidha anna al muslim al mujtahida idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri musulmi mai ijtihadi malami kenan ya binciko wani abu sai ya faɗi wata magana wadda take kafirci ce wa huwa la yajri ba tare da ya sani ba bisa kuskure ne fa nubbiha ala zalika sai aka fadakar da shi akan haka fata ba sai ya tuba min sa'ati nan take annahu la yakfur ba zai kafirta ba ina fata an gane sudurul kufr la yalzamul kufr dan mutun ya aikata abin da yake kafirci ne ba zai luzumta ya zama kafiri ba aikata kafirci baya kafirtar da mutum kai tsaye sai in sharuɗa sun cika shine jahilci ya kawo mawani sun kawo hujja ta tsaye to bai san abin ba kaga yana da uzuri wata shubuha ta shige shi yana da uzuri wani tawili ne yayi yana da uzuri amma daga sanda aka bayyana mishi kuma ya doge kan wannan gurɓataccen fahimtar nashi to uzuri ya kawo a gare shi ina fata an gane wani to don haka ba zai kafarta ba bayan ya tuba kama fa'ala banu isra'ila wallazina sa'alu nabi sallallahu alaihi wasallam wa tufidu ayda annahu law lam yakfur fa innahu yughlab aw yughallab alayhi al-kalam takhlidan shadida ko da ma bai kafirta din ba shi wanda yayi wannan ijtihadin khati ya kuskure fahish abinda zai iya kai shi zuwa ga kafirci kuma da gaske ne bai sani ba ƙoƙarin neman gaskiya ce ta jashi to ko da a ce a hakan ne za a iya kausa samu shi harshe saboda girman laifin ba wai shi hukuncin ya hau kan shi ba amma laifin na da girma daga sai a kausa samu shi harshe don wanda ba shi ba ma ya kiyaye wata iya ha'udunin wa'iya kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya aikata a wannan hadisi mu bar shi haka sai mu tashi wala bun shubha ukhra insha